من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا سيدي يا رسول الله كن بيدي ولم أجد غير شر القلب لسندي ويسرن أموري إنني وجل وعاجز وذليل عن مؤتمري شد فقري فلا آوي إلى أحد إني أكو سكة أن تأخذ بيدي لولاك لم يقع التكوين ما كلك الشمس ولا قمر لولاك مستند الحمد لله من قولي وعنا تبارك وتعالى ya kaddara mana ci gaba da wannan sarrafi mai albarka yau muna goma sha takwas ga watan ramadana a wannan fada mai albarka fada sarkin shirifan bauchi cikin wannan littafi na kitabu shifabi tarihin hujjin mustafa sallallahu alaihi wa sallama na imam alqadi iyad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yau karatu mun shigo albabu tsani babi na biyu zai yi mana bayani fi takmilin lahi ta'ala lahul mahasina kalkan wa tilkan wato yanda Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya cika ruhin manzan Allah ya cika sirrin manzan Allah da zuciyar manzan Allah da kamala alkamalatu zahiratu wal kamalatu ba'ina to yanzu kuma Allah zai mana bayani game da wato wato takmilin lahi lahu al mahasina kalkan wa tilkan yanda Allah ya cika wa manzon Allah kyawu wato kulkan wakilkatan wato zahiran wa ba'inan ma'ana ba wallazi tamma ma'anahu wa suratuhu summa safahu habiban bari'un nasli ma'ana yanda Allah ya cika manzon Allah kulkan ma'ana a dabi'a na zahiri ma'ana makarimul akhlaqi wakilkatan da kuma halitta ma'ana jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan wa qiranihi jami'al fada'il ad-diniyya wad-dunyawiyya da yadda Allah ya tara wato alfada'i falala wato na zahiri da baɗini wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan babi yana da fasali guda goma sha shida da mu fara daga fasali na farko yadda yake mana bayani yake cewa kitanul kamali wal jamali lahu sallallahu alaihi wasallama ma'ana kitan dabi'a ta kamala da jamala da Allah tabaraka wa ta'ala ya hada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shehu na ce mana قتال المآلي قد حويت جميع ما تفرق في الأرسال فالمجد شامك شو رضي الله تعالى من أتمنى قتال المآلي معنى واتو تبيئة نتوكك قتال نتوكك يا رسول الله قد حويت جميع ما تفرق في الأرسال كاتبترو دكنا أبند الله يا ربا ومن ذني to kai kuma sai Allah ya tara maka domin lokacin da Allah ya gama hada annabawa sai ce wato ulaiikal ladina hadahumullahu fa bi hudahu muqtadi ya rasulullah wannan sune wanda Allah ya kiryar da su Allah ya tara musu kamala na zahiri da na batini to saboda haka ya rasulullah kai koyi da su sai kasance muhammadun jama'ati naftarak sallallahu alaihi wa ma la al falak wato duk abinda Allah ya raba wa annabawa to shi manzon Allah Allah ya tara masa shine ma'anar kitabul ma'ali kad hawaita jami'a ma tafarraqat al arsali fal majd shanikun ya rasulullah dukkanin kitabul ma'ali ka tattaro su abinda Allah raba wa manzanni sai kuma sai Allah ya tara maka ma'ana babu wani abinda Allah ba wani annabi face sai Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin qala al-qadi yace idza kana ittisalu al-kamali wal jamali ma zakarnahu wa ra'ayna al-wahida minna yatasharrafu bi wahidatin minha aw ithnatayn in ittafaqat lahu fi kulli asr imma min nasabin aw jamalin aw quwwatin aw ilmin aw ilmin aw shaja'atin aw samahatin yace in ya kasance abinda muka ambata na jamala da kamala su ne waɗannan abubuwa wato wato jamala na nasaba ko jamala na ƙarfi ko na ilimi ko na haƙuri ko na jarumta ko na yafiya in dai wa'innan su ne suke sa a kalli ɗan adam har a gaina da kamala da jamala to manzon Allah shine munta al jamali wal kamali sallallahu alaihi wasallam domin shi ke na rasulullahi Allah ya haɗa masa jamala da jalala shine shi yake ce mana jamilan jalilan murtikan mutawadi'an walam yaku fazzan la walaysa bi zalimin manzon Allah jalilan kikkiawa ne kuma jalilan manzon Allah na cike da jalala ma'ana annabi na lullube da subahatil jalali wal jamali yawwa murtikan mutawadi'an manzon Allah murtikan mai ciyar da dukiyarsa ne sa'annan mutawadi'an mai kaskantar da kai ne sa'annan walam yaku fazzan annabi bai zama mai kaushin lafazi ba ko kaushin zuciya walaysa bi zalimin annabi ba azzalimi bane ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين wannan abubuwan da Allah ya tara wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kenan Allah ya hada masa su wato kisalul jamali wal kamali Allah ya hada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min fadilatin nubuwati wal risalati wal kullati wal mahabba Allah ya ba wa manzon Allah Allah ƙara masa da fadila ta risala ya zama shi mursali ne bayan nan Allah ƙara masa da fadila ta kulla ya zama shi kalilullahi ne dama ya ce shi Ibrahim kalilullahi ne min wara'il wara'i ala wa an habibullahi wa ana kalilullahi wal mahabbati Allah ya ƙara bayan zaɓin wato Allah ƙara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wani kadami ta al mahabba ma'ana ta soyayya wal istifa'i Allah ƙara masa da wato wani kadami na zaɓi والإسراء الله قارى مسدا فضيلة إسراء والرؤيا دغني أبنجي تبارك وتعالى والدنو واتو والقرب دا كسانتي دا أبنجي ثم كان واتو قاب قوسين أو أدنى كينا والدنو دا كسانتي دا يسامو دا أبنجي ثم دا نفتد الله فكان قاب قوسين أو أدنى والوحي دا كما وحي دا الله يرتا فأوها إلى عبده ما أوها والشفاعة دا كما شفاعة دا الله يبا سيدنا رسول الله والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج دكا وإن أبو بوان ألا يتارى سيدنا رسول الله وشي أكباوا واتو وسيلة دا فضيلة وشي أكبادا الدرجة الرفيعة معنا درجة مدوتكية والمقام المحمود وتدونا مقام المحمود النم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراق وشي ألا يبادا براقا annabawa sun hau buraka kafin manzon Allah amma babu wanda ya taba hawa buraka da siddi da lizami sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mi'raj da mi'raji ma'ana kurangan da manzon Allah ya jijiye shi har ya hau sararin samaniya wal ba's ila al ahmar wal aswad yanda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila al ahmar wal aswad zuwa ga wato farin fata da jan fata da bakin fata ma'ana wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kenan sallallahu alaihi wasallama wasalatu bil anbiya'i wasu masallan da manzan Allah yi wa annabawa a baitul maqdis annabawa suna bayan manzan Allah baki daya wato taqaddam wa rasulullahi kalfaka safati ya rasulullah tarahu imaman wa nabiyina kalfahu wa shahadatu bainal anbiya'i da kuma shahadan da Allah yi manzan Allah tsakanin annabawa wato ya kasance wa kafa billahi shahida kenan muhammadur rasulullah Allah ya yi shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne wa siyarati waladi adama da jagorantan ƴaƴan adamu baki daya da yake ana sayyid waladi adama wala fakara ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu baki daya ba alfahari ne ke yi ba waliwaul hamdi da kuma liwaul hamdi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa manzon Allah wa bi wa bi liwaul hamdi adamu mun huna muta ta liwai annabi yake liwaul hamdi yana amna da annabi adamu da wanda yake bayan annabi adamu suna karkashin tutana ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal bisharati da bisharan da Allah ya ba wa manzon Allah إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا wannan kenan wal makanati inda dil arshi Allah ya bashi daraja a gurin wato mabocin al arshi wal da'ati wal amanati wal hidaya wa rahmatin lil alamin Allah ba manzon Allah wato da'a ya kasance bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bin Allah ne wal hidaya Allah ya bada shari'a wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rahmatin lil alamin Allah ya turo manzon Allah rahma wa alam baki daya wa isa'ir rida Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yarda wala sofa yauti ka rabbuka fatarda. Allah tambaya ya ce masa saltuna ka roƙi duk abin da kake so za a baka ya Rasulullah. Wal kautari Allah ya ba wa manzan Allah alkautar inna a zai naka alkautar fa salli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtari. Wasu ma'il ƙauli Allah ya saurari zancen sayyidina Rasulullahi. wa itmamin ni'imati Allah ya tawa manzan Allah ni'ima wa yutimma ni'matahu alayka kenan wal afwi amma taqaddama wa ma ta'akkara da kuma afwa game da abin da ya gabata da abin da ya jinkirta da ya gina laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara kenan wa sharhi sadri da yanda Allah ya yi zuciyar manzon Allah alam nashra alaka sadraka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa da kaga yana roƙo na cewa rabbi shrah li sadri amma shi manzon Allah ba shi ba roƙa yake ba Allah ne kansa yake cewa alam nashra alaka sadraka ya rasulullah wa rafi zikiri sa'annan Allah ya daukaci ambaton manzon Allah wa rafa'ana laka zikraka ya rasulullah wa izzatin nasri da kuma wato izza na nasara idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih hamdan bika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wa nuzul as-sakinati da kuma saukan nutsuwa a zuciyar manzon Allah wa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ta'yid bil mala'ika da kuma karfafa manzon Allah da mala'iku shine wa ayyadahu bi junudin lan tarawha wa ja'ala kalmatal ladzina kafaru sufla wa kalmatullahi hiya al-ulya wa ita'il kitabi wal hikma Allah ya ba wa manzon Allah littafi Allah ya ba wa manzon Allah al-hikma wa sabbil masani wa laqad atinaka sab'a min al-masani wal qur'an al-azim ya rasulullah wa tazkiyatil umma Allah ya tsarkake al-umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin والدعاء إلى الله إذا كرا إذوا الله ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلاة الله تعالى والملائكة ده صلاة ده الله تبارك وتعالى يكي ده كما صلاة ده ملائكة سكي ومن ذا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي والحكم بين الناس بما أراه الله ده hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna masa na hukunci wa wad'ul isri wal aglali anhum kuma Allah ya dauke wato wani wahala da wato da sasari da yake wuyan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qasmi bismihi da rantsuwa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijabati da'awatihi da kuma amsa addu'an sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taklimi jamadati da kuma magana wato da aljamadat sandarrin abubuwa kamar yadda shehu radiyallahu ta'ala yake faɗa mana jamadatu hadal kauni tadri muhammadan wato sandararrun halitta sun san wato sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kazal ujmu wal a'jamu min ba'd urbihi haka wato sandararrun halitta suna magana da sayyidina rasulullahi wa ihya'il mauta da rayar da matattu wa isma'is sunni da kuma jin wanda yake abinda baya jin magana kurman abu kenan wa nafil ma'i min bayni asabihi da kuma kukuwar ruwa ta tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa takdiril qalili da abin da yake dan kadan ne a yawaita shi ya koma mai yawa wan shiqaqil kamari da tsagewan wata wa raddi shamsi da dawo da rana bayan rana ta fadi shehu yana ce mana wa ruddar lahu shamsul ba'ida gurubiha wa yastazzabu qad anzala al-haqqu mukama wan nasr bil ru'bi an taimaki manzan Allah da jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba in manzan Allah zai je yaki mutane to tun ana sauran tafiyan wata guda da tsakanin da wayannan mutanen Allah ke jefa tsoro a cikin zukatan wayannan mutanen wal ittilai alal gaibi Allah ya ba wa manzan Allah sallama damar leka dukkanin abin da yake gaibi abinda wato bai sani ba kuma huwa alal gaibi bidanin a wani riwayan wa ma huwa alal gaibi bidanin Allah yake alimul gaibi fala yukiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin kaga Allah ya riga da da manan gaibi manzan Allah wa zillil gamani da yanda girgije yake inuwa wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mithlul gamamati anna sara sa'iratan taqihi harran wa isan lil hadir ami wato yanda imam rusayi yake faɗa mana kenan wa tasbihi al hasa wa sabbahat al ahjar fi kaffi ahmad wa a'ya alladhi kad mata ra'sa qawaidi yanda tafan kwani suke tasbihi wato a cikin hannun manzon Allah wani riwayan ma wato abinci ne yake tasbihi a cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ibra'il alam warkar da radadi kaman yanda sinna rasulullahi yayi tofi a idan katada idan sa guda ɗaya tana ciwo ya kasance ta warke ta fi ɗayan idon gani kaman yanda ranan kaibara manzon Allah yake la'utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe dan ba da tutan yaƙi wa wani mutumin da yake son Allah da manzan Allah kuma Allah da manzan Allah ma suna son wannan mutumin garin Allah da ya waye sahabbai suka zo suka taru a kofar manzan Allah kowane sahabi yana burin a bashi sai na Umar ya je ya dawo ba a yi nasara ba sai na Usman ya je ya dawo ba a yi nasara ba duk sahabban nan sun je sun dawo ba a yi nasara ba amma wa shi gari da manzan Allah sai dai ba da tutan nan wa wani mutumin da Allah yake son wannan mutumin manzan Allah ma yake son wannan mutumin to zuciyansu bata ƙara ɗaya ba tsammani ba sun ƙara dawowa saboda suna burin a basu wannan tutar sai manzon Allah ya ce aina ali bin abi dalib ina ali bin abi dalib sai ta ayyar rasulullahi ko yayi take min ainihi idan sai yana ciwo manzon Allah ya ce aje a kira shi aka kira shi manzon Allah masa addu'a a take wannan idon ta warke sa'annan manzon Allah ya dauki wannan tuta ya bashi manzon Allah ya ce zai yaƙe su har ya karɓi wannan tuta ya juya da sai tana bai tambayi manzon Allah akan me idai yaƙe su ba yana tsaye yana kallon yadda zai je ke tambayar manzan Allah alama uqatilu hum ya rasulullah akan menene zan yake su manzan Allah ce ta yake su hatta ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina muhammadar rasulullah wannan kenan wal ismat minan nasi Allah ya bada manzan Allah isma game da mutane shine Allah ke ce mana wallahu ya'timuka minan nasi Allah zai ci gaba da kiyaye ka Allah zai ci gaba da isma wa shakhsiyan manzan Allah har zuwa ran tashin alkiyama ila ma la yahwihi muhtafilun wa la yuhitu bi ilmihi illa manihu ذلك دار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيارة التي تكف دونها الأصول ويحار دون إدراكها الوهر وتوزوها قابين ألا كان داو من زن الله صلى الله عليه وسلم نفل لا نرى ننتاشي القيامة وأن أنك يبازي يرسون وأن أبين با سيزوا أبين دامو غيشي زوا رانا ننتاشي القيامة وأن كينا فالفصل الثاني يتيما صفاته صفاته الكلكية sufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato na halitta na jikin manzan Allah in kulta akramaka Allah la kafa ala al-kabd bil jumlati annahu sallallahu alaihi wa sallama a'ala an-nasi qadran yace babu abun da zai koya wa halitta baki ɗaya manzan Allah shine mafi daukakan daraja a cikin mutane baki ɗaya wa a'zamuhum ma'allan annabi shine mafi girman mahalli wa akmaluhum mahatina wa fadlan annabi shine mafi cikan kamalan kyawu da falala وقد ذهبت في تفاصيل قتال الكمال مذهبا جميلا yace hakika na tafi gurin kawo mana fasali fasali na jamalan manzon Allah wani tafiya mai kyau shawwakani ila an akifa alaiha min awtatihi sallallahu alaihi wa sallam tafsilan wanda wannan ya shaukantar da ni na kawo mana sofin manzon Allah tafsilan arabe arabe yace fa alam kasali nawwara Allahu qalbi wa qalbaka Allah haskaka zuciyana Allah haskaka zuciyanka wada'afa fi hadha an-nabiyil karim hubbi wa hubbika Allah ribanya soyayya na da soyayyanka a cikin wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallama annaka idza nazarta ila kitalil kamali in ka kalli dabi'a na kamala allati hiya ghayru muktasabatin wanda manzon Allah ba wai a'a ya kirkire ta ya daura ne wa kansa ba haka Allah ya halicci manzon Allah tirran gini tirran zane sallallahu alaihi wasallama wa innaka la ala khuluqin azim wa fi jibillatil filqati in ka kalli jibilla wato fitra na alikan manzon Allah وجدته صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها ذاك كمان زن الله يا تترو باكي دينتا إسال المعالي قد هويت جميع ما تفرق في الأرسال فالمجد شامك محمد جمع فيه ما اقترب صلى عليه الله ما لا علف له محيطا بشتات محاسنها من زن الله يا تترو واتو واتو دبن دبن نكاونتا دون كلاس بين نقلة الأخبار لذلك فقد بلغ بعضها مبلغ الخطر wannan kenan shi da jamalan sura na manzan Allah wa tanasubu a ada'ihi fi husniha da daidaituwan gaban manzan Allah cikin kyawunta faqad ja'at al-atharu sahihati haqiqa al-atharu sahiha wato ingantattun al-athar sun zo mana wal mashhuratu al-kathiratu bidhalika da shahararrun zancen nan da suka shahara min hadisi aliyin na hadisan nan na imamu ali bin abi talib wa anas ibn malik وابي هريره والبراء بن عازب abin da yasa ake samun hadisi wato na kamalan manzon Allah na zahiri a gurin wa'annan sahabban wanda in mun duba da mu zamu suna daga cikin mafi kananan shekaru a cikin sahabbai su manyan sahabbai saboda yanayin yaqinin imanin su ba sa iya kurawa manzon Allah idanu in sahabbai suna gaban manzon Allah da ka dauka ka annama ala rubuti mutsayi da ka dauka tsuntsu ne akan su sahabi sai dai sati idon manzon Allah kalle shi to in an ce Anas dan Maliki to dama shi ya tashi ne a gidan manzon Allah shi tun na dan shekara goma ma ce yasa Ummu Sulaimin ta dauko kyautansa lokacin da ake kawo hadiya wa manzon Allah a Madina ta dauko Anas dan Maliki ta ce ya Rasulullahi ni ga hadiya na na baka shi je ta maka hidima har ya mutu ya Rasulullahi manzon Allah ya addu'a wa Anas dan Maliki aka ce Anas dan Maliki sai dai shekara 100 sai dai yayi wato sai dai shekara sama da 100 a duniya Anas dan Maliki Allah ya masa albarka duk Madina babu mai yawan dabinan Anas dan Maliki aka ce dabinan anas dan maliki su ne a shekara suke daukan ciki sau biyu ma'ana a shekara sau biyu suke aihuwa aka ce sai da Allah ya azurta shi da ƴaƴaye sama da guda ɗari saboda albarkar girman da yau manzon Allah yace ya yi hidima manzon Allah tsawon shekara goma sha hudu amma saboda kawai kina manzon Allah manzon Allah bai taba ce masa don me yasa kai kaza ko don me yasa ba kai kaza ba yana gidan manzon Allah haka Aliyu dan Abi Dalibi dan babban manzon Allah ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi barra ibn azib shi ma aka ya tashi a gidan manzon Allah Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman bin Sakarin kenan wanda yana daga cikin mafi yawancin sahabban da suka ci kowa rawaitan hadisi a gurin manzon Allah shine wani shekaran da aka yi yunwa a garin Madina Bino dewa manzon Allah ba shi da bino yake je ta kanci kawai saboda yanayin halin da aka shiga yakan zo ya zauna a kofar gidan manzon Allah har yunwa ta kama shi har ya kasance bacci ya kama shi a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya zo ta jan wani sahabi da taji amma ba zai iya faɗa wa sahabin nan yake masa yunwa yake ji ba yace wata rana har yunwa ta kama shi ya fadi a bayan ɗakunan matan manzon Allah yake har ana wucewa ana taka shi ma ba amma san dan adam ne a wannan gurin ba to wata shekarar da aka yi wa manzo Allah sai ya auna masa bibiyo tashi ya bace ce sai ka tafi Abu Hurairah ya ci da bino ya ci da bino ya ci da bino da bino ki ya kare bai kare ba manzo Allah bai tambaye shi ba sai wata rana kawai Abu Hurairah sai ya ce to wannan da binon dai bar dai na auna daga saura mutu na wani ka Abu Hurairah na dauko buhun da bino kawai yana zan zage ba sai ga da bino gaba da bai wuce cikin aljihunsa ba sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai zo gurin manzo Allah ya rasulullahi ai dabinan da ka auna min ya rasulullahi ai ya kare manzo Allah ya ce wa yake maka ka ciro ka auna ai da baka ciro ka auna shi ba da ka bashi da har alkiyama ana cin wannan dabinon to shi ma abin da ya bashi mamaki dabino ne da aka auna masa ya dauko a kayan shi ya kawo gida amma dabino ya fi shekara nawa yana cin dabino ya san cewa wannan dabinon fa in ya diba ba wannan guri yake diba ba akan ibo dabinon ne daga wani guri a kawo masa wannan gurin saboda girman gurin baki ɗayan da bata kai da dauki wannan dabinon ba to wannan albarkan hannun manzan Allah kenan in manzan Allah ya taba to Allah dai kan sa albarka a wannan abin ka duba akwai ummu abadi ka duba ƙwaryan da aka ta mijinta da ya dawo kawai sai ya hangi farin ƙwarya da nono a cikin makil ce mata anna laki haza daga ina kika samo wannan gashi ana rani dabbobin mu sun rane sun fita kiwo ma gaba ɗaya saura wannan mataccen amfani aka bata ai na kika samo wannan sai ta ce masa marrabina rajulun mubarakun ai wani mutum ne mai albarka yau zai wuce ta gurin nan namu manzon Allah da kansa ya nanna ɗari gansa ya tatsu nonon akuyan nan nonon da aka tara a cikin ƙwarya inda da a tara akuyan baki ɗayanta ba ta kai yawan nonon ba to nonon daga ina aka kawo kenan kaga nonon an kawo shi ne kawai hannun manzon Allah ne shi ne yake tare da albarka ka duba sha'ir na jaga san Abdullahi yanda manzon Allah ya saka hannunsa a ciki sha'ir din da gaba ɗaya mutum ya sha'ir din nan mu kaɗan mu kasa bai su sani a je a yawa in an yi yawa da mu ji kunya ya manzon Allah manzan Allah ya kira ya ahalal kandar jabir ya kama kansa yace inna lillahi manzan Allah aka je manzan Allah sa hannun sa yace aje a ce matan jabir kar ta fara soya wannan sha'ir din sai manzan Allah ya zo ya sa hannun shi a ciki manzan Allah ya zo sa hannun sa a ciki aka ce haka aka ta soyawa ana fitowa sahabbai goma suna shiga suna fita sahabbai goma suna shiga suna fita wannan kaskon nan na cike da waina sa'annan wannan kullin yana cike kaman ba a taba shi ba albarkan hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka in manzan Allah ya toki a cikin abu sallallahu alaihi wasallama an ce a cikin garin Madina akwai wata rijiya an ce babu ruwa manzan Allah na toki Allah uku go da wannan ruwan aka ce duk Madina babu wani rijiya mai ruwa ne daɗi da kanshi kamar wannan ruwan rijiyar da manzan Allah ya toki shine lokacin mutsila mutum kazabi na akwai koyon manzan Allah shine ya tashi je samu wata rijiya a cikin garin Madina shi rijiyar na zama da ya samu rijiya ne mai ruwa ya je tofi a ciki aka ce tun da wannan tofi ruwan rijiyar ya kone baki daya to wannan kenan to albarkan manzan Allah أبو هريرة شيني عبد الرحمن بن سكري والبراء بن عازب ده براء بن عازب وعائشة أم المؤمنين ده عائشة أم المؤمنين أنت واتو ما تاد يا رسول الله سكي يقرأ ونزان الله إلى وابن أبي هالة ده ابن أبي هالة وأبي جعيفة وجابر بن سمرة وأم معبد الخزائية إذن أنا مكاكاو قصة تنزو وأن إذن يلوك تند مزان الله يزو إذن تا daga nesa take kura wa manzon Allah ido tana kallon manzon Allah tana kallon yadda sahabban nan na manzon Allah suke kewaye da manzon Allah tana cewa ajmalihim wa ahlahum min ba'idin wa ahsanihim wa abhahum min qaribin tace daga nesa kyakkyawa ne yana haske amma da ya matso kusa da gidana ai da na matsa kusa da shi sai na ga ya cika da kwarjini da kamala ashe ma ba za a iya matsawa kusa da manzon Allah ba shi manzon Allah in ka shiryo cuta da ka ci manzon Allah kana zuwa jikin manzon Allah to ba za ka iya karsawa jikin manzon Allah ba shine abinda Abu Jahal yake faɗa ba wani lokaci da je dauki tumburra kuma ya daura wa manzon Allah yana sallah wata rana kuma takobi ya dauko da je sar wuyan manzon Allah yace yau dan taka wuyan manzon Allah in yana sallah ya tun karo yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace sai ya ga wasu raquma fusatattu sun dun faro kansa suna huti to manzon Allah in ka tun faro shi da ka cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kurjinin manzon Allah ba zai bari ka karzo jikin manzon Allah ba دليل بهي مهيب لم تعينه مقلة من الناس إلا شقها الرؤب والكفوف النبي كاواني النبي ميكور جنيني با wata idon da za ta ga manzan Allah illa shaffaha ar-ru'b wal hubb sai san manzan Allah da tsoron manzan Allah ya kama wannan zuciya kana ganin manzan Allah idan baka san manzan Allah ba baka taba ganin manzan Allah ba kawai yau on expected ka da manzan Allah to dole kawai farjinin manzan Allah ya kama ka amma wa man kana bahu ma'rifatan man ra'ahu badi'atan ahabahu in kaga manzon Allah wato ba zato ba tsammani kurjinin manzon Allah yana kama ka amma wa man kalatahu ma'rifatan wanda ya cudanya da manzon Allah har ya san manzon Allah to sai ya ji san manzon Allah ta kama zuciyarsa ba zai iya rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to wannan kenan to shine mu ba wadin take fada wa ibn abbas da abdullahi ibn abbas wa qurayb bin fatik wa hakim bin hizam wa ghairihim wa innan dukkan malamai ne na riwaya da suka rawaito mana hadisin sifanta mana wato halittar jikin manzon Allah min annahu sallallahu alaihi wa sallama kana azhar launi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama azharar launi ne ma'ana manzan Allah mai mabayyanin launi ne in an ce azharar launi ma'ana wato mai farin wato mai kyawun yanayi mai kyawun launi an an ce azhar shine wato a larabci mu'annas na zai zama zahara'u kenan azhar zahara in an ce wato azhar shine wato launi wanda yake kasancewa wanda yake cuɗanye da haske da ja a cikinsa ma'ana shi manzon Allah ba fari bane sol kaman yanda wato fari fat irin fararen fata irin turawan da zaka gansu kaman irin turawan wato latin ba kuma manzon Allah yellow bane irin mutanen China irin mutanen Australia manzon Allah kuma ba ja bane manzon Allah mai mabayyanin launi ne ma'ana launuhu min safa'il fiddati abyadu launin manzan Allah ya fi farin azurfa fari ya fi farin azurfa haske shi ne shau yake ce mana wa azharu launin ad'adul aini tazzari bi aini ma'a inda al-kamilati tarta'u wa azharu launin manzan Allah azharu launi ne mabayyanin launi ne sallallahu alaihi wasallam sa'annan ad'aja anjala ashkala manzan Allah ad'ajal aini ne ne ma'anan ad'ajal aini manzan Allah ne daradar idanu ma'ana kwayan idanun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna da girma kuma anjala manzan Allah anjala al'ainihi ma'ana wato farin idon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fari solle sa'annan bakin cikin idon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma haka yake baki irin shine ma'ana idon manzan Allah ne in an ce anjala shi ma sufan ido ne na manzan Allah amma azhara shi kuma sufan launi ne na manzan Allah shine ma'anan azhara ad'aja anjala ashkala azhara ma'ana azhara launi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah mai mabayyanin launi ne in an ce ad'ada ma'ana wato idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da girman yankan ido sallallahu alaihi wasallama in an ce anjala ma'ana farin idon manzon Allah fari sol bakin idon manzon Allah baki kirin sa'annan ashkala sa'annan idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da akwai kala a cikin idon manzon Allah ma'ana kala wato cikin farin idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da akwai wani ja da Allah ya shimfiɗa wannan jan a ƙarƙashin farin idanun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tofi guda hudu azhara adaja ko kai wannan bi tafasir ko in an ce azhara sifan launin manzan Allah na azhar launi kenan in an ce adajul aini kuma yana magana ne akan yankan idanun manzan Allah yanda suke da fadi in an ce anjala kuma yana magana ne akan launin idon manzan Allah farin idon manzan Allah fari sol wato bayadul bayadi wa sawadi sawadi farin idon manzan Allah fari sol bakin idon manzan Allah baki kirin in an ce ashkala kuma ma'ana wannan farin layin nan da yake cikin idanun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ahadabul ashfari manzan Allah yana da gashin idanu ma'ana kasira hurufi wato huruful ajfani manzan Allah yana da yawan gashin saman fatan idanu ablaja manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ablaja ne mana in an ce ablaja wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ablajal waji manzan Allah yana da hasken fiska sallallahu alaihi wasallama sa'annan azajju wa aqna sa'annan ablaja sa'annan mudawwar alwajhi sa'annan wasi'al jabini kasal lihiyati tamla'u صدره سواء البطن والصدر واسع الصدر صلى الله عليه وسلم yace mana manzan Allah azajju ne mana in ce azajju wato manzan Allah azajjul hawaji in an ce alhajib shine wannan gashin nan na gida da muke gare ta to in an ce azajju ma'ana muqawwisul hawajibi manzan Allah yana da lankwashashshen gashin gira ma'ana gashin giran manzan Allah ba ya tafi bane a shimfiɗa haka gashin giran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yana wato ya lankwashe shine ma'ana azajji kenan ma'ana muqawwisul hawaji ma'ana gashin giran manzon Allah ya lankwashe kenan shine shi yake ce mana azajju wa akna wajhu taha mudawwar wa liyatuhu kaftun wa sadrun muwatta'u wannan kenan sa'annan akna manzon Allah aknal irnini ne ma'ana da Allah ya shimfiɗa gashin giran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka lankwashe a nan to gashin giran manzan Allah sun haɗe ta tsakiya da 'yan ƙananan gashi sai Allah shimfiɗa karan hanci a tsakiya shine akna kenan azajji wa akna kenan aknal irmini ma'ana manzan Allah yana da wato karan hanci sa'annan tsakiyan hancin manzan Allah akwai tudu sa'annan sai Allah shimfiɗa wani jijiya tsakanin giran nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa fihi irqun yadirruhu al-gadu akwai wani jijiya wato ba a ganin wannan jijiyan ya tashi a fiskan manzan Allah sai manzan Allah yana fushi kamar manzan Allah yana hudu ba irin hudu ba na tsoratarwa ko manzan Allah an taba Allah to sai aga manzan Allah yana fushi to sai aga wannan jijiyan nan da yake kan nan na manzan Allah wato naka irkun ya dirruhul gadab wato fushi yana tayar da wannan jijiyan sa'annan aflada manzan Allah afladal asnani ne ma'ana hakwaran manzan Allah wato suna rarrabe ma'ana ba wani haƙorin manzan Allah da yake haɗe da wannan haƙorin wa ashnabu sagarin in tabassama yandali ka haddi gamanin aula kalbarki yalma'u haka shi faɗa mana duk haƙorin manzan Allah akwai gab tsakanin wannan haƙorin ma'ana haƙorin sama na manzan Allah yana zaune ne akan haƙorin ƙasa na manzan Allah ma'ana kowane haƙori da kowane haƙori akwai wushiriya tsakani idza takallama ruqiyan nur yakhruju min sanayahu sallallahu alaihi wasallam in manzan Allah yayi magana ana ganin wushiriya wato haske yana fitowa ta tsakanin wushiriyar manzan Allah hatta yuniral judurana har sai wannan hasken ya haska garu sallallahu alaihi wa sallama sa'annan mudawwar alwajhi manzan Allah mudawwar alwajhi ne ma'ana fiskan manzan Allah kewayayya ce ma'ana wajhuhu qawra akal qamari fiskan manzan Allah kewayayya ne kaman wata ma'ana fiskan manzan Allah ba irin fiskan mu bane da zaka ga wani guri ya shiga wani guri ya fito ba manzan Allah gaira murdati alwajnatayn manzan Allah baya da kumatu da suka tashi fiskan manzan Allah sahlal kadini wasi aljabini manzan Allah yana da yalwan goshi kassan lihiyati manzan Allah yana da cikakken gemu ma'ana gemu manzan Allah tana cike sallallahu alaihi wasallama tamla'u sadrahu gemu manzan Allah ta cika kirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sawa albatni wasabi cikin manzan Allah da kirjin manzan Allah a daidaice ke cikin manzan Allah bai yi kato ba sa'annan cikin manzan Allah bai kwanta ciki ba ma'ana sawa albatni wasadri da cikin manzan Allah da kirjin manzan Allah daidaitacce ne shi dai manzan Allah mu'tajilul kalqi ne kullum mu'ilkatan mu'tajil qama manzan Allah Allah ya daidaita halittarsa ma'ana babu wani gurbi na aibi da zai iya hanga a cikin shakhsiyyar manzan Allah fa wallazi tamma ma'anahu wa suratuhu to shine ma'anar wannan baitin kenan na Imam al-Bukhari suran manzan Allah ta cika ma'ana sura as-suratul jismaniyya شخصيته صلى الله عليه وسلم شخصية من زن الله تكياني واسع الصدر من زن الله من يلوان كرجيني معنى واسع الصدر واسع الصدر من زن الله من يلوان كرجيني صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى أزاهري الجن من زن الله تنا يدلوا حتى أما أنا زوتي من زن الله تنا من زن الله صلى الله عليه وسلم عزيم المنكبين واتو ينا دجرما كافدا kafaɗan manzan Allah suna da girma jakmul izani ƙasusuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna da girma shine ablun adudaini shine shi yake ce mana kaza azudun ablun wa ablun zira'uhu murahabu ra'atin wal anwaru kalma'u shi yana ce mana azimu karadisin wa wa ajnabu sagri inda basama yanjali ka haddi jamamin aula kalbarki yalma'u wa amatuhu usmani sha'rin tarajjulin wa kafiru zarfin sakitun fa huwa yaksha'u to manzan Allah dakmul izani ma'ana ƙasusuwan manzan Allah suna da girma sallallahu alaihi wa sallama ma'ana azima izanil mafatih ma'ana wato kasusuwan joyin din manzon Allah suna da girma sallallahu alaihi wa sallama ablal abdaini wato dantsan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da kauri shine kaza adudun ablun haka dantsan manzon Allah na da kauri ablun zura'uhu zira'in manzon Allah na da kauri sallallahu alaihi hannun manzan Allah ba in ka gaisa da wato idan ka ga yatsun manzan Allah ka anna haqu babu fiddatin kaman dunkulan azurfa ne wato hannun manzan Allah zai lulluɓa hannun gaba ki daya sa'il al-atrafi na dogayen yatsu anwar al-mutajarridi wato manzan Allah yana da hasken gaɓaɓai wanda wato ba a rufe su ba ma'ana duk gurin da manzan Allah bai rike a jikinsa ba to wannan gurin na haske daga bai rike fiskarsa sa'an nan ƙafafuwansa shine ma'anan anwar al-mutajarrid ma'ana yana da hasken gaɓai wanda bai lullube su ba daƙiƙal mashribati manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wato tiririn kwafi wato kwafin manzan Allah ba katon kafa bane raf'at al-qaddi laysa bi tawil al-ba'in wala al-qasir al-mutaraddid wa ma zalika falan yakun yumashihi ahad yusab ila al-tul illa tawalahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yace manzon Allah rafatul qaddini wato mai tsaka tsakiyan tsawo ne shine shi yake ce mana wato raful qaddi ahal muraffa'u manzon Allah raful qaddi ne manzon Allah madaukaki to rafatul qaddi ma'ana shi manzon Allah laysa bi tawilil ba'i annabi ba dogo bane zololo ka ga mutum ka san wani zaka ga gashi nan kyakkyawa kyawu ya cika shi amma sai ka ga tsawon sa yayi yawa to shi manzon Allah wato rafatul qaddi ne laysa bi tawilil ba'i shi ba dogo bane zololo sa'annan wala bil kasiril mutaraddidi annabi kuma ba gajere ba ne da fitaccen gajere ma'ana annabi tsakatsakiya ne sallallahu alaihi wasallam wa ghairu mushazzabin kenan amma wa ma'a zalika falan yakun yumashihi ahadun yusab ila tuli illa qama lahu sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum mai tsawo da zai zo su jera suna tafiya da manzon Allah duk tsawon wannan mutumi sai Allah ya rage tsawonsa ya dawo kasan manzon Allah ma'ana idan mutum dogo na tafiya tare da manzon Allah to Allah yakan rage tsawon wannan mutumin domin kar ya bata kyawun manzon Allah ya dawo suna tafiya daidai da daidai da manzon Allah haka idan kai ka cika gajere da yawa aka ce a cikin gaje wato a cikin sahabbai babu gajere kamar Mu'az dan Jabal aka ce har sahabban manzon Allah suna masa dariya idan ya idan ya zo ya hau bishiya suna nuna kafansa suna dariya to duk gajartan mutum in ya zo jikin manzon Allah sai Allah ya tsara masa tsawo domin ya kasance sun tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wa ma'a zalika falan yakun yima shi ya ahadun in sabila tuli illa qawalahu sallallahu alaihi wasallama ba wani mai tsawon da zai zo su jera suna tafiya da manzon Allah sai tsawon manzon Allah ya wuce tsawon wannan mutum wa ma'a zalika rajal ash-sha'ri manzon Allah ne tattan gashi ne ma'ana gashin manzon Allah yana tace ne gashin manzon Allah sumul sumul yana zubar da ruwa gashin manzon Allah baki kirin ne idza tarra dahikan iftarra an mithli kana al-barqi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dariya aka ce sahabbai suka ce manzon Allah bai taba dariya har aka ga dasashin manzon Allah ba suka ce dahi ku tabassumu nawmu wal igfa'u wa mashi taqal ina da tsagirjan mushiriya in tabassama in annabi yayi murmushi a gabanka to yanjali wannan hafaran manzon Allah sukan yaye wato ka haddi gamanin da ka dauka kwayan girgije ne na sama aulakal barki yalmu kai da ka dauka ma walkiya ne haka a bakin manzon Allah shi yasa aka ce zaka ga in manzon Allah ya murmushi zaka ga har garu yake askawa garu yana wal wal in manzon Allah na magana sallallahu alaihi wa sallam shine wa an mithli habbil gamami shine ka habbi gamami kenan aure kalbarki yalmau ma'ana zaka ga wato kaman kwayan girgije ne ko kuma zaka dauka warkiya ne yake haskawa إذا تكلم صلى الله عليه وسلم رؤية النور يخرج من ثناياه إما زان الله يمرمشي أنا غنا أسيرا كتو واتتكانو واتوشي يما زان الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عنكا من زان الله صلى الله عليه وسلم يا متاني كاو ويا شو ينا تمنا واتو ويا من زان الله صلى الله عليه وسلم إن كنت من سفاء الفجة أبيض تأتي فرن أزرفا حتى ويا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم wuyan manzan Allah sallama wato dogon wuya ne fihi tulul wuyan manzan Allah akwai tsawo sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan wato laysa bil mudahhal wala jil mukalsam manzan Allah ba mai jiki bane irin jiki da zaka ga mutun yayi ce ba manzan Allah ba mai jiki bane manzan Allah mutamatikal badini ne ma'ana gaban jikin manzan Allah suna kakkane in ka ga tsayuwar manzan Allah kawai su ban sai shirya ya shirya ya kwabe manzan Allah yana tsaye abu rukanata ya zo ya doki jikin manzan Allah manzan Allah na tsaye abu rukanata ya ji tamkar ya doki dutse ne kawai manzan Allah ya kama shi da hannu sai manzan Allah buga shi da ƙasa abu rukanata ya ce kai ban shirya bane abu rukanata ya koma ya ce wallata wal uzza wa manata wa yaguta wa annabi ya ƙara kama shi ya ajiye shi ya dawo na uku annabi ya ƙara ɗaukar sai ya ajiye shi ya ce kai ya ce ban taɓa jin na da ki jiki na ji tamkar na da ki dutse ba kamar jikinka manzan Allah to a sanadiyar shiga abu gana da musulunci kenan to shi manzon Allah laysa bil mudahhani annabi jikinsa ba jiki ne luti ba wala bil mukalsami annabi jikinsa wato ba mai teba bane mutamasikal badani jikin manzon Allah yana kame ne darban lahani manzon Allah naman manzon Allah a tsantsame da sallallahu alaihi wasallam wato shi manzon Allah babu abun duka a jikinsa shi yasa nana Aisha tace wato ka annaka qad kulikta kama ta sha'u kai ya rasulullahi kawai yanda Allah ya maka Allah ya halicce ka kaman yanda ka zaba haka Allah ya halicce ka ya Rasulullahi shine Shehu radiyallahu ta'ala ne yake ce mana atamma suratuhu wa tamma ma'anahu suran manzan Allah na zahiri ta cika ma'anan manzan Allah shi ma wato na zahiri ya cika قال البراء براء بن عزم يجي وما رأيت من ذي لمة في غلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ما رأيت من ذي لمة yace ban taba ganin wani ma'abocin gashi ma'abocin ado fi hullatin hamra wanda ya dauki wato ya dauki a baya ja ya auraye rawani a kayinsa wanda ahsana min rasulillahi wanda yake manzon Allah yake yake wallahi ba taba gani ba saboda manzon Allah gaye ne manzon Allah in yayi ado ya fito duk wani mai ado sai ya kalli manzon Allah duk sarautar kai sai aka ce wa ma haba mulkan qattu fa sha'anu arba'u annabi bai taba jin kwarjinin wata mulkin duniya ba duk sarautar ka shi yasa abdullahi bin salamin da ya zo kawai da ya koma gurin mutanen sai ya ce ni wallahi ban taba ganin wani mutum basara ke a duniya ko wani mutum mai girma a duniya yanda yake yi da sahabbansa kamar yanda na ga manzon Allah cikin sahabban manzon Allah ba duk sarautar ka in ka zo gaban manzon Allah to sai ka ga mai sarautar baki dai sallallahu alaihi wa sallama shehu na ce mana Sulaiman malikun sakhara aljanna bainama kad istaqdama alhadi malaika man kafa yace annabi Sulaiman sarki ne Allah ya hore masa aljanu to yau ga manzon Allah shi ba aljanu ba malaiku yake sarrafawa sallallahu alaihi wa sallama to manzon Allah in yayi ado ya fito manzon Allah yana sa farin kaya ne habbu siyabi ilayhi albayan mafi soyayyen tufafi a gurin manzon Allah shine farin kaya in manzon Allah ta farin kaya ya dauko wato wa hullatun khadra annabi kan dauko koriyar abaya shine shigar da sharifai da kaga suna yi suna kwaikwayon manzon Allah ne daga an saka farin kaya an dauko koriyar abaya an daura to shine wata rana manzon Allah ya yi irin wannan adan ya fito ya zo daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da madubi dama aka ce annabi yana da matsaifi annabi yana da kum sallallahu alaihi wasallam manzon Allah gaye ne annabi yana da kum annabi yana da matsaifi na haƙori yana da matsaifi na gashi annabi kuma yana da madubi madubin na yana ɗakin na na Aisha manzon Allah ya yi wanka ɗakin na nasu ya fito sai shigo ɗakin na na Aisha duk abin da manzon Allah zai yi da ya biyo ɗakin na na Aisha ita ne madubinsa na farko tukunna kafin ya je duba madubi da na Aisha ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce wai ya rasulullahi wai shin wannan kyawun nan naka ka wai ya kyan Yusuf yake ne ya rasulullahi naji an ce Yusuf na da kyau an Yusuf ya kai kyau kuwa sai manzon Allah maka sai mata ka da gajin hannu kawai sai ga hoton annabi Yusufa a cikin hannun manzon Allah na ita ta kalli annabi Yusuf ta karkata kai tace wallahi ya rasulullah zanan hannunka ya fi fiskan annabi Yusuf ta wuya shine kawai sai ta bige da baitoci wa manzon Allah fa mithlu kalam tarakattu aini wa ajmalu minka lan talid nisa'u kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad kulikta kama tasha'u ya rasulullah tace kyakkyawa kaman ka ido na bai taba gani wallahi wallahi mai kyau kaman kamata ba taba yi wasa ba kulikta mubarra'an min kulli aibin Allah ya halitte ka baka da wani aibi wato shine mutarajjira shi'ar kenan sallallahu alaihi wasallam wa qala abu hurairata ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulullah wallahi ban taba ganin abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyau ba ka anna ash-shamsa tajri fi wajhihi in kaga manzon Allah da ka dauka ra alaqu fil juduri idan manzan Allah ya yi murmushi to da ka ga murmushin manzan Allah yana wal wal wal wal a jikin garu sallallahu alaihi wa sallam Allah nuna mana fiskan manzan Allah laitana kassana bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u laitana kassana bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u wannan addu'a na Imam al-Bukhari ne sai mu rike yana cewa ina ma Allah ya kebance mu da kallon fiskan da Allah ya ɗauke shakawa wa duk wanda ya ga wannan fiskan duk wanda ya ga fiskan manzan Allah ya zatan amma naman to Allah ya ɗauke masa shakawa Allah nuna mana fiskan manzan Allah Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu wa la tuharrimna fil jinani ru'yatahu warzuqna suhbatahu wasqina min hawlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Yeah. Allah ta mutu shamaki